أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuke ganin mu kai tsaye a yanzu a wannan program insha Allah tabaraka wa ta'ala idan kun lura da title din za ku ga an rubuta wato gamsasshiyar amsa gamsasshiyar amsa zuwa ga malam dan tamori abdul jabbar a kabara wanda akwai wani satin da ya gabata a cikin hayaniyar da yake yi ya yi abin da ya saba na ɗauko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara gauga'un yara wawaye a gabansa su zo su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam su karyata hadisan manzo Allah ya ci kuma mutuncin sabon manzo Allah wanda zaradinsa a wannan abin shine taba alfarma da shakhsiyan sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu to a bidiyon da yi na minti biyar na so a ce na danna akwai wani ɗaya daga cikin yaransa duk da ban san waye ba ban san shi ba ya kira ni ya ce ga saƙo malam ya bayar a turo mana ya ce zai turo mana wannan saƙon to ban ga ya turo ba sai ina tafiya a profile ina na facebook sai na ga wani bawan Allah ya yi tagin ina ya ce dan abu kaza kazanka ya kunduma min ashar ya kunduma malamai na ashar ya ce gashi malam ya ce a baku ya baku sati ɗaya ku amsa idan kun amsa mai wannan abin yana jiran ku kafin ranar juma'a zai yi magana in an isa a amsa da sigan haddi. ma'ana idan mun isa mu kara hadisin annabi idan mun isa mu kara sahabban manzon Allah abin da yake nufi kenan in mun isa mun yadda da kanmu mu kara annabin da muke cewa muna so in mun isa mu kare sahabban annabi mu kara bukhari mu kara muslim to babu laifi babu komai mun yadda mu na manzon Allah ne za mu kara manzon Allah babu shakka mun yadda mu na sahabban annabi ne za mu kara sahabban manzon Allah mun yadda mu na bukhari ne za mu kara al-imamul bukhari babu komai magana ce ta minti biyar yayi da sigan tahaddi ya turo ya ce a nuna mana mu ansa in mun isa zuwa sati ɗaya to babu laifi na farko dai ka sani a kuskuren ka da kai shine Abdul Jabbar da kai nake magana kai tsaye baka da yancin ka fito ka ce na ba ku sati ɗaya ku kare kai awa kai waye tukunna daga farko da zaka ce ka ba mu sati ɗaya ko ka ba mu kwana kaza mu kare kawai ka yi maganar ka lokacin da muka ga daman karewa in muna in mun ga ka kai a waige ka a wannan magana sai a waige ka amma ka ce ka bada kaza ka bada kaza a kare kai a waye zaka sa wa mutane sharadi wannan hauka ne na farko tabihin sharadi ne karka kara fitowa ka ce wa mutane haka in kuma haka ne mu ma ai ga karatu da muka yi shekaran jiya kuma mun ce mun ba da sati ɗaya da irin usulubin ka kai ma muna jira ka fito da garan da ko baka fito kai magana ba to ba wani shege da ya isa ya ƙara zuwa ya ce mana malam ya ce ya ba da sati ɗaya mu ma mun bayar malam mun ji shi tsit mun ji shi tsit ba abin da malam yi eh ba abin da malam yi don haka a ga abubuwan da yake faɗa wanda ina so yan uwa daga farko su ji shi kuma ina son don Allah kafin na fara karatun nan almajiransa da yara da suke zuwa gabansa yanda kuke ji a ranku kun faɗa da gaske kuna son kara annabi to ku buɗe zuciyarku ku buɗe zuciyarku ku buɗe wato kwakwalanku ya zama na gaskiya kuke nema abinda in kun ji zamu yi mai bayani abdul jabbar ka turo bayani ka tambaya kuma zamu yi bayani bayanin da duk kuma tsiyar ka sai ka gamsu kuma abinda kake challenging din sahabban annabi muhammadu da shi zamu dauko wannan abin yanzu a littafin ka mu nuna akan kanka kai fiye da yanda kana zargin sabon annabi da shi to gashi kai kuma da bakinka ka danganta wa kanka wannan abin ka nuna girman ka ma yafi girman sahabban manzon Allah shi manzo Allah bai kai wa almajiransa haka ba kai wa annabi rashin mutunci ka ci mutuncin sabon manzo Allah ka karyata su to shi kenan babu komai yanzu za mu karanta daga littafin ka kai kuma mu ga me za ka yi da haka yan uwa kafin na fara karatu ina son zan danna gurin da yake challenging din domin mutane su ji su ji me yace sannan mu ma kuma su ji me zamu ce ga abin da Abdul Jabbar yake faɗa a saurara nake son in fito muku da shi bako shine ita fa magana ma mu'jizar hadda abu hurairah in ma ta tabbata an yi annabta ta rushe farai da su ita ce nukudar da na ce in na kai kanta zan bar ku ku zagaya kwana bakwai ku nemo min amsa gunsu in ta tabbata an yi wannan kisa ba wai magana ake ba ta rushewar kisa annabta ta rushe kanta kuma za a zo gun kulkin bugun in ba ku ku zagaya ku je ku samu masu zagin nan ku yi musu tambaya su warware shin sun yadda haka addininsu yake in haka yake to na addini ya zama haramtaccen addini ba na Allah ba ne in kuma haka yake wanda shi ne gaskiya to su warware za kawo gurin kuma yanzu insha Allah to mahallin rigimar wadda ita nake son yanzu in yi burki a kai ba zan yi sharhin ta bauta sai wani satin bayan kun zagaya kun ci gito mun a zaurukan masu zagin nan nawa da kafirtan faɗinsa an mata nahari tun daga safi har rana har dare to ko kun san a yasigar da annabi ya bashi wannan sirri a wannan duka ba siga to sigar tana nan yanzu mu karanta ta tare da ku cikin buhari zigidir yake haihuwa uwarsa yana buhari yadda babarsa ta haife shi haka yake zaune gaban annabi yadda babarsa ta haifi shi yana buhari ku duba dubu biyu da ɗari uku da hamsin haddasa na musa bin isma'ila
to yan uwa a nan kun ji abin da yake faɗa na magana akan hadisin abu huraira kun ji irin yadda ya faɗa da kalma na cin mutunci wanda wallahi ina rantsuwa da Allah babu abin da ya faɗa a cikin hadisi ya ce zigidir yake haihuwar sai ya kira kaza kamar ka kalli wani ɗan tasha ka ce mai haihuwar uwarsa astaghfirullah ya kira sunan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu a kansa zigidir jama'a ku ji wannan abu jama'a ku ji wannan abu na gabansa suna nan suna ji suka yi kabbara suka yi suka gode mai ya ci mutuncin sahabin annabi an musu abin da suke so an taba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan kun lura maganar da yake faɗa yace in haka wannan haddata in haddan Abu Huraira ta tabbata to annabi ta ya rubuje to yanzu za ku sha mamaki yanzu za ku sha mamaki zan karanta muku wata magana a kansa wanda wannan magana Abu Huraira akan shi abin da ya jingina wa kansa ba komai bane zero ne yanzu za ku sha mamaki na rantsi da zatin Allah kun ji yace in ta haddar Abu Huraira ta tabbata kawai manzo Allah bai isa yayi wa sahabinsa addu'a sahabin ya haddace wannan abun ba a'a annabi bai da wannan mukamin in ta tabbata ya rubuje in ma haka ya tabbata addinin nan namu ya zama ƙarya to me damuwanka ka fito ka ce ka bar musuluncin mana shi fa musuluncin nan la ikraha fid dini babu dole addini mu haka addinin mu yake kuma wannan abin da manzo Allah yayi wa Abu Huraira ya tabbata ya tabbata ya tabbata haka musulunci yake ko shakka babu haka musulunci yake ka fito ka zagi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira sunan babarsa ka zaga ka ce in wannan ya tabbata kuma musulunci ya ruguje to mu haka musulunci mu yake ka ga ma'ana ba zai iya fitowa ya ce zai ruguje musulunci ba baya son musulunci sai ya biyo ta wayo ya ce in abu kaza ya tabbata musulunci ya ruguje kuma abin ya tabbata dan haka me manufansa ma'ana zan yi kulumboto in shiga ta ƙasa in rushe musulunci wannan musuluncin ban yadda da shi ba bai tabbata ba manufarsa kenan wallahi manufarsa kenan tunda abin ya tabbata bayan da za a yi mu ƙaryata sahabban annabi mu ƙaryata manzon Allah mu ƙaryata malaman musulunci kaf gaba ɗaya saboda mu gaskata Abdul Jabbar in mun gaskata shi shine mun zamo musulmai in kuma mun gaskata annabi mun gaskata sahabbansa mun gaskata malaman musulunci ya zama da musulunci ya rushe ka ga ma'ana maganan sa yanzu yana so ya ce mana na ɗauko kwangilar rushe musulunci sai na rushe musulunci maganar sa kenan sannan yan uwa a yi hakuri in danna shi a ƙarshe saboda ina son in na gama danna shi to ba zan ƙara waigensa ba sai kuma mu bashi ansa ya ji maganar da yake faɗa yan uwa a saurara والذي بعثه بالحق نسيت من مقالته تلك إلى يوم إيه إلى إيه إلى يوم هذا to bai gane hadisi ba yana juya hadisai yana kaza to ku tambayo min su yaya ma'anar wannan take su ganar da ni baya tambayar malamai su tambayo malaman me suka ce akai su tambayo malaman da yanzu na wanke na ce ba a yi ba ga yadda ka gada shi suke samun bakin har suke iskancin da suke to dai gashi ta tabbata yini guda zaki dirge ta zaune ga ta buhari ba haka take ba to ku fito min da ya take haka aka yi to annab annab addini ne bindiga ba haka aka ba to ku warware ko ba haka ba dan abin da nake in kawo illar in bayani ba a yi ba ga yadda aka shi yasa suke rashin mutuncin da suke da ina barin su da jama'a da rigimar ba tare da na warware ba da wannan tsiyar da shegantakar ba da gwadayinta to zan canja wannan sala sai na kawo illar a tafi a tambayo min su yaya magana take akwai wannan a bukhari ko babu larabcin na bance shi ko ban gane shi ba a kuma su za su ba da amsa baka gane ba to ya yake idan haka yake to ya zami ga wannan lamarin an yi ba a yi ba to ta yaya zai zama ba a yi ba ga shasa kurkutumi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun to alhamdulillah yan uwa kun ji abin da ya faɗa abin tausayi abin dariya abin tausayi ban gane ba a ganar da ni zamu ganar da kai yanzu zamu ganar da kai akwai shi a bukari ko babu akwai shi ka gane baka gane ba balidi ne kai kidahumi daƙiƙi mai kai wa annabi hari da sabon annabi za mu gane a tambayo malamai ba za mu je wajen kowa ba yan cikulaye mu dinnan almajirai gashi daga abin da Allah ya buɗa mana za mu makure wuyarka kuma duk tsiyarka sai ka gane wallahi ko shedan ne a kanka bayanin da za mu maka yanzu sai ka gane ƙarya kake sai ka gane ƙarya kake sai ka gane kuma wallahi billahi lazi la ilaha illallah abin da zan gaya maka ka ba a hankali jawabin da kace za ka yi Allah Ubangiji ya kai mu sati mai zuwa kai amma ka ji da kyau a wannan bayanin da muke maka wanda na rantse muku da Allah yana kallo na yanzu haka maganar da nake muku yana kallo ya sani in bai gani ba yanzu ba zai kai minti talatin ba daga makaratun nan za su isar mai zai gani zai ji to ka ba a hankali mun tona rijiyoyi a cikin karatun sai yasa ba zan ɗauko magana kowane malami ba na san yadda kake hara na san yadda zaka je billahi lazi zaka zirma mun tona rijiyoyi kana faɗowa kace aka yi rashin mutunci zaka zirma kuma al'aurar ka za ta daɗa bayyana duniya ta gane tataccen jahili ne kai in Allah ya so yarda yanzu zaka gane jama'a ya ce bai gane ba mu ganar da shi lallai bai gane ba abu na farko bismillahir rahmanir rahim hadisi ne al-Imam al-Bukhari jama'ar manzo Allah al-Imam al-Bukhari ya rawaito ga hadisin ya karanta amma barin karanto shi yanda yake al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu mutsallake dogon isnadi Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace layyab sut ahadun minkum thawbahu hatta qadiya maqalati hazihi thumma yajma'uhu ila sadrihi fayansa min maqalati shay'an abadan manzo Allah ya ce ba wani mutum ɗaya daga cikin ku da zai zo ya shimfiɗa gwadansa ya shimfiɗa wannan gwadan nasa mayafinsa ya shimfiɗa in ya shimfiɗa manzo Allah ya ce har na gama maganar da nake yi yanzu bayan na gama maganar da nake yi ya ɗauko wannan mayafi nashi sai ya jona a ƙirjinsa in ya jona wannan mayafi ya rufu da shi a ƙirjinsa manzo Allah ya ce ba zai taɓa mance komai daga maganar da na yi yanzu ba in ji annabi Muhammadu jama'a ku lura wannan hadisin girman manzo Allah yake gwada ko ba girman manzo Allah ba to kun ga sare sarin raba mutane da annabi duk hadisin da yake gwada girman manzo Allah sai ya kore hadisin sai ya ja gefe ya ce wannan hadisin hadisin ƙarya ne saboda hadisin yana gwada girman manzo Allah ya ruguje wa yara annabi Muhammadu da kaunan manzo Allah a zuciyarsu to shikenan Abu Hurairah sai ya ce fa wasattu namiratan laysa alayya sawbun ghayruha Abu Hurairah sai ya ce sai na shimfida wani mayafi na wanda babu wani mayafi a jikina banda wannan mayafin shi da ya tashi sai ya ce babu wani kaya a jikin Abu Hurairah babu komai a jikinsa tsirara yake banda wannan mayafin jama'a kun ji kalmar tsirara yanzu a nan gurin shi da Abu Hurairah yace ba wani mayafi a jikina banda wannan mayafin hatta qadan nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama zancen sa summa jama'atuha ila sadri Abu Hurairah yace sai na tattaro wannan mayafin na sashi a kirjina yace fa wallazi ba'asahu bil haqqi na rantse da wanda ya turo annabi Muhammadu da gaskiya ma nasitu min maqalatihi tilka ko zalika ila yaumi hadha tun da na sa wannan abargo a kirji na yace ban mance da zancen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wannan zancen da annabi yayi mana har zuwa ran da nake muku maganan nan jama'a kun ji hadisin nan yanzu dan Muhammadun Rasulullahi dan girman Allah akwai batun tsirara ya fito aihuwar kaman ka ce wa dan tasha ya fito aihuwar uwarsa kun ji kalman a cikin hadisin hadisin da ya ja din dai shi na ja kun ji babu wannan lafuzan to alhamdulillah ga mas'ala ta farko da za mu fara tattaunawa da shi malam dan tabora ka ji mu da kyau wannan riwaya da ka kawo laisa alayya saubun ghairuha akwai riwayoyi da suka zo daga cikin littattafan hadisi har da riwayar shi al-Imam al-Bukhari kansa babu wannan lafazi laisa alayya saubun ghairuha ba wannan lafazin al-Imam Ahmad cikin musnadu a musnadul bazzar as-sunan al-kubra na nasa'i sharu mushkilal asa hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya al-imam al-bukhari shi kansa cikin sahihin sa hadisi na dubu biyu da arba'in da bakwai ga abin da al-imam al-bukhari yake cewa al-imam al-bukhari yace fa basattu namiratan laysa alayya hatta fa basattu namiratan alayya abu hurairah yace sai na shimfida wani mayafi hatta iza qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu sai da manzo Allah ya gama maqalarsa gaba daya jama'atu ha ila sadari sai na dauki wannan mayafin na sa a kirjina kaga a cikin riwayar babu waɗannan riwayoyi da muka kawo hadda al-Imam al-Bukhari shi na shi na dauka gaba daya babu kalmar laisa alayya sawmun ghairuha to wannan mas'ala ta farko anan shin me nufinka da abin da kake nema na cewan ba za ka ɗauki waɗannan riwayoyin ka ai ka yi hukunci da su ba sai ka ɗauki wancan riwaya ƙwaya ɗaya da Imam Bukhari ya kawo faɗa mana ne nufin ka akan annabi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mas'ala ta ɗaya kenan sannan kuma wannan riwayoyin wanda sun zo da yawan nan sun fi waɗancan yawa wanne za a rinjayar wanne ne ba za a rinjayar ba za a rinjayar da wacce take laisa alayya sobun gairu hane ko kuma wanda kwaya ɗaya ce ko kuma za a rinjayar da wannan riwayoyin da suka zo babu wannan lafazin a ciki kun ji mas'ala ta ɗaya to ai zai iya cewa a to ai ko ka kawo su da yawa din ko da ka yi wannan maganan abin da kake ai al-imamul bukhari din dai ya kawo wancan riwayar laisa alayya sobun gairu ha ya kawo ko bai kawo ba ya kawo to shikenan ga amsa mas'ala ta biyu yan uwa abin da nake so mu tattauna shin akwai adwat wanda ake amfani da su gurin fahimtar alkur'ani da hadisan manzon Allah ko babu ma'ana akwai wasu abubuwa na ilimi wanda waɗannan abubuwan su ne za ka yi amfani da su gurin fahimtar nasi ko babu wannan abin akwai haka kawai zan ga larabci in ɗauke shi in fassara shi zuransa zaryensa ina adawat da ake yin tusta'malu biha lifahamin nusus ina abubuwan da ake amfani da su dan ka fahimci hadisan annabi dan ka fahimci alqur'ani haka kawai ake yi to yan uwa bari ku ji mu tun da ya ce mu fahimtar da shi gashi mun fahimta ba haka kawai ake ɗauko nassin hadisi kawai zahirin sa ka zo ka fassara shi ba tun da hadisin nan laisa alayya saubun ghairuha laisa alayya saubun ghairuha ma'ana bani da wani mayafi a jikina banda wannan mayafin yanzu misali kaman ga riga a jikina yan uwa sai na ɗauko mayafi sai na sa a jikina sai aka ce min shimfiɗa sai ya ce na ciro wannan mayafin sai na shimfiɗa na ce na shimfiɗa mayafin nan babu wani kaya a jikina ban da shi ko babu wani mayafi a jikina ban da shi dan girman Allah sai yana gwada na cire rigana na cire wandona haka abin yake tsakani da Allah ka ake fahimtar nasi to bari ka ji ga abubuwan da ake fahimtar nasi tunda ka ce dama kai balidi ne ki dahu ne kuma yanzu zamu zo ga littafin sa yan uwa za ku sha mamaki irin wannan hadisin saki irinsa za mu kawo muku daga littafinsa shi kuma akan kansa ya ɗauka karama ce a kansa amma ya kore wa annabi da sahabbansa yanzu za mu karanta muku za ku sha mamaki gashi a abu na biyu shine abin da ake fahimtar nasi da shi kace baka gane ba malaman usulul fiqh suna da ka'ida ka'idar sunnan guda biyu wanda shine idan ka ce abubuwan da ake fahimtar nasi ina ilmu usulul fiqh ina al-isti'arat ina al-majazat ina al-kinayat duka suna iya ka fadawa kan wannan hadisin ka watsar ka ɗauko gundarin hadisan ka ɗauko yaran da dabbo dabbobi ba su san me suke yi ba iyayensu sun kawo su a koya musu tarbiyya ka zo kana koya musu raina annabi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abin da yake akwai shin malaman usulul fiqh ba suna da abin da suke cewa amun da kalahu taksis ba akwai abin da malaman usulul fiqh suke cewa nassi ne zai zo amun ya zo gaba ɗaya a sake amma kuma suka ce da khalahu takhsis wani keɓancewa ya shiga nassin misali in baku misali daga faɗin Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sawun fawailul lil musallin azaba ta tabbata wa masu sallah kaga wannan nassi ne idlaqi haka Allah ya sake shi azaba ta tabbata wa masu sallah ina sallah kana sallah azaba ya tabbata maka sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sawun masu sallan da suke yin wasa da sallar su su ake nufi ba dukkan masu sallah ba kaga daga farko Allah ya sake nassin amun fawailul lil musallin sannan kuma da kalahu takhsis alladhina hum an salatihim sawun kaman fadin Allah tabaraka wa ta'ala akan iskan da yace ruhun fiha azabun ali iska ce da azaba mai radadi a cikin ta ubangiji sai yace tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum wannan iskan tana rusa duk abinda komai kulla shay'in tudammiru kulla shay'in wannan iskan tana rusa komai fa asbahu la yura illa masakinuhum suka waye gari ba a ganin komai sai gidajensu kaga Allah ya ce iskar tana rusa komai komai tana rusa tu da mir kullu shay'in kaga amun ne amma kuma da kalawun taksi sai Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah sai ya ware iskar bata rusa kanta ba bata rusa gidaje ba kaga amun ne amma da kalawun taksi yan uwa abini da kyau akan wannan mas'ala kamar faɗin manzo Allah annabi ya ce kullukum tadkhuluna aljanna dukkan ku za ku shiga aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce illa man aba sai wanda yaki illa man aba sai wanda yaki kaga illa man aba din nan shine wato abu na kebancewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance wannan abin kaga amun kullukum tadkhuluna aljanna amun illa man aba khusus da kalahu tafsis jamil jiddan wannan hadisin idan mun zo sai mu ƙara kallon ka'ida na biyu yanzu mun aje wannan ka'idan mun san me ake nufi da amun da khalawut taksis Allah sa dan tamuri yana bin mu abu na biyu akwai kuma amun urida bihil khusus abu ne zai zamanto wato ami gaba daya amma kuma urida bihil khusus ana nufin keɓance wannan abun wannan ayoyin da na kawo yanzu da hadisai za ku ga Allah ne da manzon Allah suka keɓe da kansu to akwai nassi da zai zo maka a sakensa amma kai da kwakwalwanka za ka keɓe da ƙarinar kanka za ka keɓe ba nassin ne zai zo ya keɓe maka ba a kai da hankalinka za ka keɓe da abu hurera ya zo ya ce laisa alayya thawbun ghairuha ba wani tufafi a jikina banda wannan kai sai ka ce babu wando babu riga ka sake ta da lakin ta haka ko kuma a'a za ka yi amfani da kwakwalwanka ka gano cewa babu wani mayafi a jikinsa sai wannan haka za ka yi amfani da shi shine amun ne kalman nan na abu huraira laisa alayya saubun gairuha amun ne ya sake shi amma kuma urida bihil khusus ana nufin keɓance iya mayafi abu huraira yake nufi ba dukan kaya ba idan ka duba faɗin Allah cikin alkur'ani zaka ga wannan ubangiji tabaraka yana cewa iz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauti annabi ibrahim yace Allah ka nuna min yanda kake rayar da matacce Allah sai ya ce qala walam tumin baka yi imani bane annabi ibrahim ya ce bala na yi imani walakin la yatma inna kalbi saboda zuciyana ta nutsu Allah sai ya ce fakuz arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu ka rike tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka summa maj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ka je ka daka waɗannan tsuntsayen ka gwamutsa su bayan ka kashe su ka kirba su Allah sai ya ce summa maj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ka dauki waɗannan naman tsuntsayen da ka kirba su hudu din ka je ka sa akan kowane dutse ku ji nan yan uwa sun maj'al ala kulli jabalin ka je ka sa akan kowane dutse juz'a wani yanki na wannan naman da kai kaga Allah ya ce je sa akan kowane dutse tambaya annabi Ibrahim ya je ya dora wannan naman tsuntsayen da ya daka a dutsen goron dutse a dutsen dala a dutsen da yake bauchi a dutsen da yake jos ya je ya dora gashi kuma Allah ya ce sa akan kowane dutse to ashe kai da kanka zaka gano kaga amma Allah bai ce maka banda dutsen Kano banda dutsen Bauchi ba Allah bai faɗa ba amma me ya jawo ka gano cewa banda dutsen Kano banda dutsen Bauchi hankalinka shine uri da biyar khusus amun ne uri da biyar khusus hankalinka ne zai baka ka gano banda dutsen garin ku banda dutsen garin kaza banda dutsen duka waɗannan gaba ɗaya haka Allah yake nufi to kaga idan haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah yazo yace laisa alayya saubun ghairuha babu wani tufafi a kaina banda wannan hankalinka ne zai baka ka gane abinda abu huraira yake nufi badda wani mayafi ba yana nufin yayi tsirara ba ba yana nufin yayi tsirara ba ki dahumi balidi wanda baya gane nasi gashi mun ganar da kai kace baka gane ba in kuma wannan abun babu shi a ilimi ka fito kace babu shi manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi kullun kana yaki da yaki dala kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna kowace bid'a bata ce kullu bid'atin to wannan kullu din a haka za a sake ta duk bid'a bata ce kai muke tambaya ka fito ka ba mu amsa amun gashi annabi ya ce kullu bid'atin amma takhsisi annabi ya kassase a hadisin bai kassase ba me zai kassase maka kwakwalwar ka ce za ta kassase maka ya ga abu kullum kana magana da shi kan har kana kokuwa da yin izala a kai sannan saboda son zuciya da wani abu da kake nufi da kin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ka zo ka zauna a nan gurin kawai ka dinga ma mutane ƙarya kana cewa wai wannan abin Abu Huraira ya fito ya ce ya tsirara dan iska kai ne matsiraici kai ne matsiraici wawan banza ka je ka sa wasu kaya kawai ruwan dogarai kawai ka fito mai suban dogarai kana ba mutane hauka sai yaushe sabon manzo Allah suka zama tuwaka a wajenka ka to wannan ka ce baka gane ba mun ganar da kai bangare na daya sannan wannan abu na daya kenan a cikin matsala na biyu abu na biyu shin duk wani nassi idan ya zo a cikin hadisi ana fahimtar nassin akan zahirinsa ba tare da an koma majazi ba wani lokaci babu majazat a cikin nassi na alkur'ani babu majazat a cikin hadisi babu majazat a larabci nassi in ya zo haka za a fahimce shi a zahirinsa to idan ka ce haka za a fahimci nassi a zahirinsa to ka ga littafin nan naka gaba ɗayansa ya ruguje gashi wannan littafin ihya'ul aqida al-islamiyya sahiha raddan ala risalati hadhihi hujjatina bil istiwa'i wannan littafin in kace nassi haka za a fahimce shi in ya zo a zahirinsa a fassara shi a zahirinsa ka ruguza wannan littafin kai ka so saboda me yanzu zamu baka misali akwai ayoyi in ka ce wannan maganar na Abu Huraira na Abu Huraira laisa alayya sawbun ghairu ha dole haka za a fahimce shi a zahirin sa to ga wasu ayoyi in ka isa kai ma ka fahimto mana su a zahirin sa fahimtar ayoyin a zahiri kuma yana rubuta littafin ka misali fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada wa abinda na halitta Allah sai yace bi yadayya da hannaye guda biyu haka za ka jingina ka fassara a zahiri Allah yana da hannu guda biyu ka zama dan izala kaga ka rushe littafin ka ka kai gwanda dan izala ma da kai dan shi dan izala ba irin abin da kake kai yanzu a wannan abin da kake a kai kai ce musulunci ne baka yadda da shi ba musulunci kake wa kai hari da haka ka fito ka fassara mana mama naka anta zulul maka rabtu bi yadayya yadayya din nan me take nufi fassara ta a zahiri kaman yanda ka fassara wancan laisa alayya sawbun ghairu wanka isa mutashabiyat ga suka fassara mana kaman fadin Allah Ar-Rahmanu alal arshi stawa fassara ta a zahiri raddin da kai wa ƴan izala fito ka fassara Ar-Rahmanu alal arshi stawa a zahiri kaman fadin Allah yau mai yushaku an sakin kaman fadin Allah ya hasrata alama farratu bi jambillahi Allah ya danganta wa kansa saku kwanji ya danganta wa kansa jambu kui'i fito ka ce Allah yana da kwanji yana da kafa dabba kawai ki dahumi haka ake fahimtar nasi yadda ka fahimci wancan hadisin kace in baka gane ba ganar da kai to shikenan laisa lai saugun gaiwa ka fassara ta zahiri fito ka fassara waɗannan kaga ka rubuta wancan to mu je abu na uku a cikin mas'ala ta biyu ina ka bar abubuwan da ake fahimtar nasi da su kamar abin da malaman larabci suka ce tunda magana abu hurera larabci ne malamai suka ce akwai idlaqu ismil kulli alal juz'i idlaqu ismil juz'i alal kulli idlaqu ismil khasi alal ami idlaqu ismil ami alal khasi duk waɗannan abubuwan da sauran abubuwa da sun fi guda goma sha biyar suka lissafo ana fahimtar nasi da su yanda za ka ɗauki abu ɓangare ka sawa gaba ɗaya ko ka ɗauki gaba ɗaya ka sawa in ka ga gaba ɗaya ana nufin ɓangare ko kuma in ka ga ɓangare ana nufin gaba ɗaya ko in ka ga kasi abin da yake banta ana nufin gaba ɗaya umumi ko in ka ga umumi ana nufin kasi duk wannan abin ka jefar na fahimtar nasi kawai ka zo ka dinga fassara wa yara fassaran gatari kawai kana cin mutuncin manzo Allah kana zagin sabon annabi addinin nan manzo Allah ya ce maka dole he kai ne ya gaya maka cikin alqur'ani la ikraha bid-din in baka son musuluncin ka fita wa ya ce dole sai kai wa ya ce dole sai kai bai kamata ka dinga yin wannan abun ba mutum ka zamanto taciccen dan iska haka a a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ƴan uwa idan ya ce wannan abubuwan ba za a faɗe su ba ba za a yi aiki da su ba a haka za a za a fassara su a zahirin su haka hadisin Abu Hurairan nan laisa alayya sawbun ghairu a haka za a fahimce shi a zahirin sa to Jamil tahaddi ga wasu ayoyi fassara mana su a zahirin sa kar ka yi amfani da majazi kar ka yi amfani da isti'ara kar ka yi amfani da kinaya kawai ka fassara mana su a zahirin sa kamar yanda ka fassara wancan nassin in ka isa muna jiran ka abu na farko ubangiji tabaraka wataala ya ce yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iqi hadhara al-maut yace yaj'aluna asabi'ahum suna sanya yatsunsu ga su biya guda biyar fi azanihim a cikin kunnuwansu min as-sawa'iqi hadhara al-maut yan uwa kowa ya kwatanta ya dauki yatsunsa biyar ya tsumbula a kunnansa ya ga in za su shiga ya ɗauka ya tsumbula ka gwada ba wanda yatsunsa biyar za su shiga cikin kunnensa Qur'ani kuma ya ce suna sa yatsunsu a cikin kunnensu to kai sa yatsanka a cikin kunnenka haka za kaga idan an bi ka'idar ka sai dai a zo a ce Qur'ani ƙarya yake yi ba daidai yayi ba in dai an bi ka'idar ka in dai an bi ka'idar ka sai dai a faɗi haka sai dai in za ka yi amfani da majazi ko za ka yi amfani in ba haka ba kuwa dole ka ƙaryata Allah to haka wancan nassin Abu Hurairah shi ma ka gano karina da ya ce laisa alayya saubun gaiwa abu huraira yana nufin ba wani mayafi a jikina ba babu kaya a jikinsa ba Allah tabaraka ta'ala ya ce inni arani asiru khamran a kissan mutanen annabi yusufa na ganni ina matsa khamran giya to giya ana matse ta ne ko inabi ake matsewa me yasa Allah ya kira inabi din da giya ba majazi bane wannan to dan me zaka fassara wancan kalma hadisin manzo Allah zai rinsa haka sannan kuma gashi Allah yana faɗa cikin Alƙur'ani ayar da ta fi kowace bayyana was alƙaryatan lati kunna fiha ka tambayi gari alƙaryar da muke muka kasance a cikinta waye dan Allah ya ce ka tambayi gari kawai sai ka zo ka shiga ka kalli gari salamu alaikum gari na zo ina tambayan ka ana nufin ka tambayi gari ne ko ana nufin ka tambayi mutanen gari ya jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ji tsoron Allah a duba wannan abin ana nufin ka tambayi mutanen gari ko ana tambayi gari kai Allah ma ya ci gaba da cewa wal iral lati aqbalna biha at ka tambayi raquman da muka zo a cikin su ka tambayi raquma waye yazo ya ce raqumi salamu alaikum raqumi da Allah ina tambayan ka kaga kaza kaza kaza haka Allah yake tambaya yake nufi ka tambayi raqumi ne ko ka tambayi masu raqumi ka tambayi masu raqumi amma gashi Allah sai ya ce ka tambayi gari ka tambayi kaza wanda yana gwada maka ba a ɗaukan nassi a zahirinsa a fassara shi matukar akwai abin da zai iya juyuwa kansa dan me ga wasu hadisai sun nuna Abu Hurairah nan bai kawo wannan lafazin ba dan an zo da lafazin na guda ɗaya ba za ka yi kyakkyawan fassara ba kawai sai ka tafi fassaran gatari irin yadda ya zo a kwakwalwanka ka ce ya fito tsirara wannan kenan kai idan ka ce ka dage sai ka fassara hadisin Abu Hurairah nan ga dalili ga faɗin Allah ka fassara mana in ka isa Allah ya ce akan annabi Musa walam ma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifan lokacin da annabi Musa ya dawo daga wajen mutanensa yana fushi cikin fushi qala bi sama khalaftumuni min ba'di ajaltum amra rabbikum annabi Musa ya dawo daga wajen Allah ne fa ya je ya karbo Allah at-taura Allah a cikin alqur'ani sai ya ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu annabi Musa sai yayi watsi da allunan at-taura kalman alqa haka take nufi ya jefar da su ya yi watsi da su fito ka fassara alƙaya jefar ya watsar a zahirinsu a zahir ka ce annabi musa ya watsar da attaura ka bar addinin ka zama tataccen arni saboda ba haka bane amma kuma ga lafazin haka ne ma'anansa wa alƙa amma kai in ka tashi akwai ƙarina ta hankali sai ka ce ba alƙa ba ya jefar bane alƙa ma'anansa ya ajiye a gefe tunda kuma gashi a sama kaɗan abin a cikin araf abin da Allah yake ce maka wa katabna lahu fil alwayi annabi Musa mun rubuta mai a cikin wannan allunan min kulli shay'in kowane abu mau'izatan na wa'azi wa tafsilan da bayani wa tafsilan li kulli shay'in da bayanin komai Allah sai ya ce annabi Musa fa khuzha bi quwwa ka rike wannan allo na attaura da karfi ka rike ta da himma da karfi wa murqaumaka ya khuzu bi ahsaniha ka umarci mutanenka su yi ruko mai kyau kyakkyawan ruko da mafi kyan abin da yake cikin tasawuri kum dar alfasikina Allah ya ce ya rike allan attaura da karfi aya kuma a gaba sai ta ce wa alqal alwa annabi Musa a zahirin fassara sai ya jefar da alluna fito ka ce ya jefar haka yake fahimtar nasi ya karmaka Allah ya kamata a ji tsoron Allah ka ce a fahimtar da kai to in baka fahimta ba wancan dai ba a zahirin ta zaka dora ba wannan kenan sannan mu je a gurguje saboda ina son abin da zamu karanta a littafin sa da yawa da shi nake so mu hukunta shi mu gani mas'ala ta uku yan uwa mu dawo kan hadisin nan da aka rawaito idan mun lura da wannan hadisin zamu ga waɗansu abubuwa da yanda wannan bawan Allah ya fassara babu su a cikin hadisin nan na farko shi wannan batacce abdul jabbirun ya fassara ya kawo wasu abubuwa da babu a cikin hadisin da ya karanta din babu Ya- a cikin hadisin da ya bamu ga cewa abu huraira ya wani tsirara yanda ya faɗa ba uzubillahi a cikin hadisin babu in akwai lafazin su ɗauko su nuna hadisin da ya karanta din cewa abu huraira ya wuni tsirara su ɗauko su karanta abu na biyu kalman cewan tsirara abu huraira kalman tsirara a cikin hadisin a cikin hadisin muna tambaya don girman Allah ya nuna mana wannan kenan sannan kuma a maganar abu huraira yana nuna cewan haddad da abu huraira ya ce ya haddace tunda kun ga shi yana so ya yi wa abu huraira inkari ne ma'ana abu huraira ƙarya ne bai da ƙarfin hadda bai da ƙarfin kwakwalwa ta yaya annabi zai ce ya haddace kuma ya zo ya haddace ma'ana annabi bai isa yi wa abu huraira addu'a ba kenan abin da yake nufi kaga to ai maganar abu huraira abu huraira a maganar sa mu aje maganganun malamai duk da malamai sun tattauna na bashi ne saboda in mai gadar zare rijiyoyi na tona sai ya faɗo gurin zai sha mamaki Abu Huraira a cikin hadisin ai bai gwada yana haddace dukkan maganganun manzon Allah ba abin da ya gwada ya haddace maganar da annabi yayi a wannan lokacin saboda haka manzon Allah ya faɗa ga hadisin ai ga hadisin me hadisin yake cewa yake cewa la yabsuta ahadun minkum sabwa ta tsigiya maqalati hadhihi summa yajma'u ila sadri fa yansa min maqalati shay'an abadan ya mance wani abu daga zance na fa basattu namiratan laysa alayhi sawbun ghayruha hatta qadan nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatu summa ja'atu ala sadri fa wallazi basahu bil haqqi ma nasitu min maqalatihi tilka ila yawmi hadha ban mance da maganan Abu Hurairah ba tun daga ran da annabi ya Abu Hurairah ya ce ban mance da maganan manzo Allah da yayi a wannan lokacin ba har zuwa yau kaga Abu Hurairah me yake gwada ya haddace Abu Hurairah yana gwada ya haddace duk maganganun annabi ne ko yana gwada ya haddace wannan maganar da manzo Allah ya gurin hadisin yana gwada Abu Hurairah ya haddace maganar da annabi ya gurin ne ba duk maganganun manzo Allah ba ballantana kuma babu shakka akwai hadisin da ya inganta yanzu zamu zo mu faɗa a cikin Bukharin wanda Abu Hurairah ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mai addu'a kuma ya zamana daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam mai addu'a duk maganar manzo Allah baya mancewa baya mancewa to amma wancan hadisin kadiyarsa daban wannan kadiyarsa daban shi da ya tashi dan tamore sai ya fassara hadisin cewan wannan hadisi ana nufin ai Abu Huraira ya kasance bai a, wato baya mace maganar manzo Allah da wannan hadisin wanda hadisin ba ba haka yake gwada ba hadisin yana gwada maganar da annabi a lokacin ita ce Abu Huraira bai mance ba amma saboda rashin tsoron Allah sai ya fassara ta haka to sannan yan uwa idan mun je mas'ala ta hudu a gurguje mas'alan cewan Abu Huraira ga ta anan nake so ku ji ni da kyau za ku sha mamaki abin da zai zo a littafinsa mas'alan cewan Abu Huraira yana maganan cewan Abu Huraira yana maganan ah, yana maganan cewan Annabi ya mai addu'a shi kuma baya man cewa tun daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fajirin mutum sai ya ce idan wannan hadisi na haddan Abu Huraira ya tabbata to annabtan annabi ya ruguje dama baka yadda da annabta baka ce ka ruguje annabta baka yadda annabi zai iya ma Abu Huraira hadda addu'a Abu Huraira ya zama mai karfin hadda ba kawai in ka faɗi haka shikenan mun yadda in ka faɗa ka shugaban ka ce kai a wajen ka baka yadda da annabta ba sai mu yi wata matsala da kai daban amma ka dinga fakewa a bayan fage bayan ga abin da kake nufi to kaga wannan abin da ya faɗa na farko kenan sannan yana maganar cewa ta yaya ra'ayi manzo Allah ya ce Abu Huraira ba zai mance ba kuma mu zo mu samu Abu Huraira ya mance to abin da yake so ya tafi anan yan uwa shine manzo Allah ya ce Abu Huraira ba zai mance ba shi kuma ga wasu hadisai da ya hango su na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana Abu Huraira kuma ya fito da bakinsa ya ce na manci to ya za a yi haɗa wannan abun guda biyu annabi ya ce ba zai mance ba shi kuma anan ya zo ya mance kamar misalin hadisin la'adwa da kuma hadisin da na Abu Hurairah ce la yundu mumridun ala musihin din nan na manzo Allah da ya kawo da aka tambayi Abu Hurairah sai ya ce shi bai faɗi wannan maganan ba shi wanda ya tambaya Abu Hurairah sai ya ce la adri ban sani ba anas ya Abu Hurairah amla shin Abu Hurairah ya mance ne ko bai mance ba tare da cewa shi ya faɗa mana wannan magana to abin da yake anan shine al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na ɗari da sha tara da kuma hadisi na ɗari uku na dubu uku da ɗari shida da arba'in da takwas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Hurairah ya ce ƙala qultu Abu Hurairah ya ce sai na ce ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah inni sami'tu minka hadithan kathiran fa ansahu so da yawa manzo Allah nakan ji hadisi daga gurinka sai in mance wannan hadisin kala sai manzo Allah ya ce ubsutri da aka Abu Hurairah shimfida mayafinka fa basattu Abu Hurairah yace sai na shimfida mayafina yace fagarafa biyadihi fihi manzo Allah ya sa hannunsa a cikin wannan mayafin sun makala sai manzo Allah ya ce min dummahu dauki mayafin ka runguma mayafin fa da mamtuhu Abu Hurairah ya ce sai na dauki mayafin na ru- na runguma mayafin fa ma nasitu hadisan ba'du tun daga ranan ban ƙara mancewa da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan hadisin kaga ya gwada Abu Hurairah baya mance hadisin Annabi to ya kuma za mu samu wani hadisi wanda shi ma Imam Bukhari ya rawaito kaman hadisin la adwa kaman hadisin la yuridu mumridin ala musiyin Abu Hurairah ya faɗa kuma sai ya ce ya mance ta ya za a yi haka kaga shi gurin da yake so ya tafi kenan to amsa a nan shine a takaice duk hadisin da kaji Abu Hurairah ya ce ya mance to ya mance wannan hadisin ne kafin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya mai addu'a saboda ai gashi ya faɗa a cikin hadisin yace inni samitu minka hadisan kasiran fa ansahu nakan ji hadisin ka so da yawa ya rasulullahi sai na mance kaga Abu Huraira ya danganta wa kansa yana mantuwa to idan ka zo ka faɗa hadisi Abu Huraira ya ce kaza ya mance na'am dama yana mantuwa amma shin ya ƙara mancewa bayan Annabi Muhammad ya mai addu'a Abu Huraira bai ƙara mance hadisi ba bayan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a to anan zai ce ta ya aka yaka sai mu ce yanzu aiki ya same ka dan tamori aikin da ya same ka shine a ka je ka nemo mana abin da muke so ka je ka nemo mana dan Allah dan annabi ya aka yi ka haɗe mana wanne ne a farko mantuwan abu huraira ne a farko sannan addu'ar annabi ta biyo baya ko kuma addu'ar annabi ne a farko sannan mantuwan abu huraira ta biyo baya aiki ya same ka daga cikin amsar da zaka bamu sai ka ware mana wannan rijiya ce mai zurfi na tona wa dan banza a gurin in ka isa fito wallahi sai ya zirma na rantse muku da Allah sai ya zirma zai sha mamaki rijiya mai zurfi na tura mai a gurin in ya isa ya zo mantuwan Abu Huraira ne a farko ko addu'an Annabi mu a wajen mu ga abin da muke faɗa shine mantuwan Abu Huraira ne a farko daga farko Abu Huraira an faɗa hadisin Annabi yakan mance amma bayan manzo Allah ya mai addu'a to baya mantuwa na bar maganganun malamai saboda akwai abubuwa mu akadai da nake so shi ya tabo wallahi ku sha mamaki ku ga yadda zamu lailaya muku dan banza mu tursa shi a ƙasa ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfinka annabi sabon annabi sun fi karfinka dan haka muna jiran sa sai ya zo ya bamu wannan amsan Abu Hurairah dai gashi ya faɗa ina mantuwa manzo Allah ya mai addu'a ya daina mantuwa shikenan kaga ashe duk hadisin da zaka kawo na cewa Abu Hurairah ya mance sai mu ce maka kafin addu'an manzon Allah ne bayan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Abu Hurairah baya mantuwa to ƴan uwa idan mun lura da wannan bayan wancan ansa da muka bashi a gurguje ba na son karatu na ya tsayi ga littafinsa wannan littafi ga shi muqaddimatul azifa al musammadi a menene qudumut tauhidi qabla an-nasibi gashi qaddimat tauhidi qabla an-nasibi gashi abin da yake faɗa gashi wannan littafi na shi na muqaddimatul azifa gashi taliful faqiri ila Allah ta'ala Abdul Jabbar Muhammad Nasir bin al-Muqtar kabara hafizahullah ga abin da yake faɗa to abinda nake so ku lura ku ku bani a hankali a nan mu tafi shafi na mu tafi shafi na na takwas zuwa shafi na tara za ku sha mamaki ku biyo mu yanzu dai kun ga shi yana yi wa yana yi wa sahabban manza yana yi wa annabi inkari cewa annabi ya yi wa sahabinsa addu'a ba zai yi mantuwa ba ya ce ƙarya ne yana mantuwa kuma yana yi wa sahabun manzo Allah hassada saboda annabi ya ce ba zai mance ba kuma gashi ya mance to jamil jiddan ina son ku biyo na cikin wannan littafi ku sha mamaki dalla dalla shafi na shafi na takwas zuwa na tara zuwa na goma a wannan shafi shafi na takwas an kawo labarinsa shi mai bada labarinsa ya kawo kuma kaga tun da ya kawo a littafinsa ya yadda ne ga wajen na sha'atuhu tashinsa shi abdul jabbar na sha'atuhu gashi na sha'atuhu gashi nan yan uwa a lura gashi na shatubu ga abin da Abdul Jabbar yake cewa yace shi malamin kai wanda ya tarjaman sa yake cewa shi kuma Abdul Jabbar ya dauko ya sa littafin sa yace nasha'al muallifu nash'ata nash'atan mil'uha karamu nafsin wa tadhiyatin wa shaja'atin wa himmatin nadira shi marubucin wannan littafi na muqaddimatul azifa yayi wani irin rayuwa wanda rayuwar nan tana cike da karamci da karamci na zuciya da kuma wato tarhiya ba da kai ka yassare kanka wa abin da zai amfani al'umma wa shaja'a da jarumta wa himma nadira da kuma himma wacce take madaukakiya yace kana munzi subahu ya kasance tun yana dan karami la yurafu lahu sahibun a azmi dal kitabi ba a san abdul jabbar yana da wani aboki ba banda littafi wa min husni hazzihi yana daga cikin mafi kyan rabon abdul jabbar annahu na sha'afi jawwin min al ilmi ya rayu a wani yanayi na ilimi wani da yake na ilimi fi ailatin ilmiya a rika cikin wani family wanda suke family ne na ilimi wanda suke da daɗi ya ce wali haza saboda haka ne ma tawaffarar ladaihi awamilun ya zama da an samu wasu awamil dalilai wanda suka taru a abdul jabbar wa asbabun da wasu sabuba wa asbabun nubugil mubakkir fil ilmi da dalilai da suka jawo abdul jabbar ya ballaga ya samu ilimi tun yana ɗan ƙaramin yaro wa kana baitu walidihi mahaqqatan tahwa ilayhi nufusu gidan baban Abdul Jabbar ya kasance wani tasha ne na ilimi wanda malamai kowace zuciya suke kaunan wannan gidan sai ya ce nufusul ulama wasa'ir salihin min al-mashriq wal maghribi fasa'adahu hadha fi jam'i mukhtalif as-saqafat wannan abu na cewa Abdul Jabbar ya tashi a gidan malamai ya taimake shi gurin tara ilimi da saqafa wayewa daban-daban wal maharat da kwarewa daban-daban bi musa'adati ma sabaqa zikruhu min al-himmati wa raghbati zaida fi tasili fununil ilmi ta yanda ya samu cewa yana da kwadayi wanda koyaushe cikin samun fannoni na ilimi sai ya ce fal ilmu domin shi ilimi la yuhsalu illa bit ta'allum ba a samun ilimi sai an koya ina son jama'a ku rike min wannan nukudar kaga a littafin sai kawo fal ilmu la yuhsalu illa bit la yahsulu illa bit ta'allum ilmi la yahsulu baya samuwa illa bit ta'allum sai an koye shi to jabil jiddan kun ga shi ya faɗa da kansa ko to bari ku sha mamaki a gaba zai zo ya gaya maka shi yana koyan ilimi ma ba tare da malami ba kawai ilimin ne waridi rabbani shi malamin sa kawai malam daga ya ji bai gane ba kawai ilimin zai biyo shi yanzu za ku ji anan sai ya ce idafatan ila ma manna Allah ta'ala bihi alaihi min az-zaka'il mufrid kai ka hada ma da abin da Allah ya yi wa Abdul Jabbar baiwa da shi na kokwalwa wacce take mai kaifi wa jawdatul hifzi da karfin hadda kun ga anan shi ya faɗa ya ce yana da karfin kwakwalwa yana da kaifin hadda to gaba kuma za ku ji yayi tufka da warwara shi da kansa zai warware ya ce shi ya kasance da balidi ne bayi da kwakwalwa toshashiyar basira yake da shi yanzu za mu karanta sai ka haɗe min nan yana da karfin hadda da kwakwalwa can kuma balidi ne jaki ne baya ganewa duk a littafinsa kaga ashe mai zargin bukari yayi tufka da warwara wa zai fara yi yanzu wa zai fara yi wa kansa tufka da warwara shi zai fara yin tufka da warwara sannan za ku za ku sha mamaki anan abin da nake so in kai ku garin shi shi da yake wa Abu Huraira inkarin Abu Huraira cewan annabi ya mai addu'a yana karfin hadda su za ku ji karfin za ku ji iya karfin haddansa anan ta kai wa babansa ne yake ce mai in ya tambayi babansa babansa ba ma ya koya mai sai ya ce kawai je ka zaka gane ya ce daga mala ya ce min je ka zaka gane kawai sai in ji ilimi yana ta tuttulo min mala ilimi yana ta tuttulo min saboda mala ya ce je ka zaka gane babanka ya ce je ka zaka gane ka gane amma manzo Allah ya yi wa Abu Huraira addu'a ba zai manta ba kace ƙarya ne to abin da zamu yi muke so mu cire kenan natija nan ku biyo ni yan uwa sai yace idan fatar ila ma man Allah bi alaihi min zakai al-mufri wa jawdat al-hifzi hatta kana baina aqranihi ayatan har sai da Abdul Jabbar ya zamanto wani aya a tsakanin sa annansa yudrabu bihi al-masal ana buga misali da shi fi hadal mawahib cikin irin baiwan da Allah ya yi mai na fahimta da kwakwalwa duk fa amma Abu Huraira Allah sarki shi yana mantuwa shi bai da basira saboda shi sabon annabi ne amma kai a tsakanin mutanen ka ka zamanto ana gane ka ana baka har kwatance ake da kai saboda karfin hadda Allahu akbar yace wa qad shahida lahu bi hadha jami'u man nasha'u ma'ahu kai duk wanda ya tashi da Abdul Jabbar fa yayi mai shaida cewa mutum ne mai kwakwalwa mai kaifin basira baya mantuwa baya kaza kuji amma Abu Huraira sabon manzon Allah yana mantuwa Allahu akbar a littafinsa dan iska ya rubuta fajiri shedanin yaro ka zo kana mana wannan abin ka dan iska ka raina mu wallahi ka raina mu shege kawai dole mu duk wanda ya ji zafin mun zage shi shi ma ya ji me ya gaya wa sahabban annabi tukunna eh in ka ji zafin mun zage shi mun ce mai dan iska ka ji zafin ka je ka saurari abin da yake gaya wa sahabban annabi ya fito ya ce musu ƙari maƙaryata tatattun yan iska shi mu ji tsoronsa ƙarya kake mun zaga wanda ya ji haushi ya mutu mun zage shi ga abin da yake faɗa a littafinsa mutane ku zaman to kawai wawaye ku ji wai wanda suka rayu da shi sun shaida cewa babu wanda ya kai shi ilimi da kaifin kwakwalwa da tunani to wannan tambaya ce zamu tambayi shin malam Abubakar Madatai ajin su daya shi zai fito yayi mana bayani mu dai malam Abubakar Madatai wanda suka rayu da shi abin da ya shaida mana cewa kullun gudun makaranta yake yi kullun gudun makaranta yake sho mala bakar madatai abin da ya gaya mana kenan shi kuma abdul jabbar ga abin da yake faɗa a cikin littafin sa yanzu da wani ya rubuta yake cewa shi mai kokari ne duk wanda suka rayu da shi sun san mai kokari ne mala bakar madatai kuma ajin sa ɗaya sun rayu ya ce ƙarya ne gudun makaranta yake to mu ci gaba وقد شهد الأواذى بجميع من نشأوا به من الأصدقاء والزملاء محبا ومعاديا كي يتشي duk wanda suka rayu da shi daga abokai da ƴan uwa sun shaida cewa yana da kaifin kwakwalwa kuma sai ya ce muhibban wa mu'adiyan da mai son sa da mai kin sa dan shi shaida yana da kwakwalwa to mala bakar madace sawawun yana son sa ko yana kin sa ya tabbatar mana da cewa balidi ne kuma a gaba za ku ji shi Abdul Jabbar din kaga wannan wani ne yake tarjaman sa to a gaba kuma za a kawo bayanin da shi Abdul Jabbar din da bakin sa yake gaya wa mai tarjaman sa cewa ya kasance ki dawumi ne shi mai toshashen kwakwalwa to kaga ta yi karo sai ku zo ku haɗe mana yace bal ja'a haula'i al-asdiqa wa zumala'i alladhina kanu fi safil mutamizina alayhi qabla gairihim kama tarafa bizalika gairu wahidin minhum wai duk yan uwansa da suka yi karatu tare sun tabbatar cewa shi mai kaifin kwakwalwa ne wa kana waliduhu amiral jay amiral jayshi al-fodi maulana sheikh muhammad nasir bin kabal mutar rahimahullah ta'ala kad adraka hadhihi al-mawhiba babansa amirul jayshi shehu muhammad nasir kabar Allah ya kara mai yarda wai ya fahimci cewa irin bai wannan da Abdul Jabbar yake da shi baiwa al'ilahiya daga Allah ya ce an ɗariƙi firasati ahalin layi shi Muhammadu Nasir ya gano haka ta hanyar karama ta hanyar firasa kai wannan yaro Abdul Jabbari irin yadda zai zama a duniya kaifin kwakwalwa ya fi sahabban annabi ya fi Abu Huraira ya zama na addu'ar annabi ma da yi wa abu huraira ba ta kai ba ana musanta amma kai gashi har an gano an firasati ahalin layi cewa kai babban malami ne gashi abin da yake faɗa yace sun ma bi sababi tsariƙati hillati kana yattabi a bi talimi min tsara ibadil masail malam nasiru ya gano abdul jabbar yana da kaifin kwakwalwa ta hanyar da ya bi ta wajen yadda abdul jabbar yake jefa tambayoyi lokacin da ake karatu da kawo wasu matsaloli wanda suke algabida masu kulla kai ala tullabi ya kawo ya kawo dalibai a shi ma Nasiru Kabare yake kawo wannan matsalolin lokacin da ake karatu ya kawo dalibai wanda matsaloli ne masu nauyi ya tambaye su li kashfi mustawayatihim fil idrak wal fahm saboda man Nasiru ya gano karfin kwakwalwar su da karfin tunanin su kai har zuwa Abdul Jabbar din anan kasa yayi ta kawo malam ya kawo matsala kaza ni na warware nace kaza na zorware har zuwa kan fadin sa wata matsala da wani malaminsa ya jefa wannan matsalan wai malaminsa da ya tambaye shi wannan matsalan wani baiti inna fir'auna wa hamana ma'an wan nabiyina jami'an fi sakar da fir'auna da hamana gaba ɗayan su wan nabiyina da dukkan annabawan Allah jami'an gaba ɗayan su fi sakar suna cikin wutan sakar a littafin sa ne ga baitin shi Abdul Jabbar sai yayi wa baitin wani tawili to tawilin bai karbu ba a arabiyance wallahi ƙarya ne wanda ya ce ba haka bane zamu zo mu ware sai mu yi da irabin mu yi mata fashin baki mu gwada malamin ku da kiki ne shi bai iya arabiya ba to yan uwa kun ji wannan to yanzu kun ga anan sun sifanta Abdul Jabbar da ku rike min abu biyu cewa ilimi ba a samun sa sai an koya su suka faɗa gashi a littafin sa haka ne to shi zamu ga a gaba ya koya tan da yake cewa malam kawai yakan ce mai je ka zaka gane sai ya gane abu na ɗaya abu na biyu ya kawo cewa mutum ne shi mai kwakwalwa mai kaifin kwakwalwa ya fi duk yan uwansa ya fi duk mutanen zamaninsa Allah bai yi wani tsarkakakken bawa a bayan ƙasa irinsa ba sun kawo to shi ma za mu gani don haka yan uwa mu tafi shafi na sha takwas a gurguje shi nake so ku bi ni shafi na sha bakwai afuwan ga shafi na sha bakwai shi kuma nake so ku bi ni ku ji abin da suke faɗa duk bidikka za ku ji yace wa min shayyi ma akhbarani shi ne mutarjama Abdul Jabbar yace kuma a cikin littafin sa ne mukaddima yace yana daga mafi kyan abin kauna da malamin nan shi Abdul Jabbar ya bani labari ma akbarani bihi al-muallif shi wannan marubucin littafin muqaddimatul azifa ya bani labari fi hayati fi hayati ta'allumihi a rayuwarsa na koyon karatu annahu kana fi bidayati amrihi thaqila dhihin Abdul Jabbar ya kasance a farkon al'amarinsa saƙilar zihini mai toshashen kwakwalwa ne kidahumi ne balidi ne daƙiƙi ne ba ni na faɗa ba muƙaddima ce ta faɗa karka yadda ka kuka ce na zagi malamin ka muƙaddima ce kana saƙila zihini ya kasance mai nauyin kwakwalwa la ya kadu ya fiƙahul ashiya'a kai ya kasance baya fahimtar komai illa ba da ana'il sai ya sha wahala wala ya kadu ya hafazuha ya kasance baya haddace abu illa bi mashaqqatin sai ya sha wahala wa inda ma arada Allahu li gharsihi an yuthmira ligarsi an yi sumira lokacin da Allah ya so wannan shuka nashi ya fitar da yaya walailihi an yi kumira ya so daren nan daren Abdul Jabbar ya fito da wata zara waliduhu shaykun a'ama sai ya zamana an samu walidahu shaykun a'ama sai akwai wani mutum makahu sai ya zo ya ziyarci Shehu Malam Nasiru Kabara da ya zo ya ziyarci malam nasiru kabara a gida allah ya sa yan uwa suna bina a'ama alaihi siyama as-salihina afwan zara waliduhu shaykhun a'ama عليه سيما الصالحين الزهاد ولن يستطيع المؤلف ان يتذكر اسمه sai ya zama Abdul Jabbar ba zai iya tuna sunan wannan mutum da ya zo ya ziyarci Malam Nasiru Kabara ba wasu mu baladihi ba zai iya tuna sunan garin mutumin bane su gina sinnihi saboda lokacin Abdul Jabbar yana dan karamin yaro shi ba Abdul Jabbar shi yake faɗan wannan da harcen sa ana zaka a wannan lokacin yace wa inda ma ja'a hadar rajul salih lokacin da wannan mutum salihi ya zo wa kharaja ilayhi alwalidu rahimahullah sai ma Nasiru Kabara ya tashi ya fita wajen wannan mutumin wafara da minat tanaji ya gama ganawa da wannan mutumin amaral walidu jami a manfil baiti min auladi ay yakhruju shoban nasur kabar sai ya umarci duk wanda yake gidan yara ya ce musu gaba ɗayan su su fita ila hadha shaykh darir su tafi wajen wannan mutum makahu faja'ala ci wannan mutumin sai ya dinga kullama sallama alaihi ahaduna ya da'u ya dahu ala sadrihi duk ɗayan mu in ya zo yi wa wannan mutumin sallama wannan mutumin sai ya ɗauki hannunsa sai ya sa a kirjin ɗaya daga cikin yaran shi Muhammadu Nasiru Kabara fa yadhkuru li ba'dina ma yu'anuna min al-ilal sai ya dinga ambata wa kowa abin da yake fama da shi na daga cututtuka sun maye du'u lahum sannan sai ya musu addu'a wa inda ma sallamtu alaihi lokacin da kartagin gogan karshe ya je shi Abdul Jabbar yayi sallama yace assalamu alaikum yana yin sallama alaihi wala masa sadari wannan dattijan ya shafi kirjina ya shafi kirjin Abdul Jabbar kala sai yace hadha yu'ani hadha sabi min ba'd siqal fi dhaini kai wannan yara yana fama da rashin fahimta da toshashiyar kwakwalwa da rashin basira da damsul basirati ma anna da dai famun saqibun tare da cewa gashi kuma yana da dan fahimta daidai gwargwado fatsalaba min hulwali da anya du'uli mahaifina sai ya roki wannan dattijo ya min addu'a bishifa ina samu waraka ya ce fa mun zo an da ali zalika shaykh tunda wannan mutumin dattijo ya min addu'a bada a zihini ya tagayyaru sai kwakwalwa na ya fara canzawa wa ya tanawwar kwakwalwa na yana samun haske hatta to dan Allah jama'a ku ji nan da kyau ƴan uwa ku ji ni yace hatta asbahatu har sai da na zamanto a hafaza min aqrami na wuce duk wasu sa'anni na wajen kaifin hadda sai da ya zama na wuce sa'anni na wajen kaifin hadda wa kuntu ilali yaumi kalla ma ahfazu shay'an min al-ilmi fa ansahu to dan Allah jama'a a jinan da kyau wa kuntu sai na zamanto ilal yaumi har zuwa yau kalla ma ahfazu shay'an zai yi wa zai yi wahala in haddace wani abu min al-ilmi na ilmi fa ansahu ummance in dai na haddace ba na mancewa jamil jiddan kai da bakinka ka faɗa an maka abu biyu dattijo ne wani ya zo wajen babanka ya sa ya maka addu'a ka zama daƙiƙi ne kai amma sanadiyan addu'ansa ka zama to mai ilimi mai kaifin hadda ka shige dukkan sa'anninka amma kana inkarin manzon Allah ya yi wa Abu Huraira addu'a Abu Huraira ya zama na baya mantuwa na ɗaya abu na biyu kace tun daga ranan tun da ya maka addu'a ya zama na duk abin da ka haddace na ilimi baka mancewa ka kuma zo kace annabi ya yi wa Abu Huraira addu'a Abu Huraira ya mance don haka addini ya ruguje annabi ya yi wa Abu Huraira addu'a Abu Huraira ya mance kace addini ya ruguje kai kuma gashi wani dattijo kawai makaho ya zo ya maka addu'a tun da ya maka addu'a tun daga ranar baka mantuwa jama'a a littafinsa ne wannan dan girman Allah wannan abin zai haɗu to abin da muke so dan banza in ka tashi ba da ansan hadisin Abu Huraira ka hada mana da wannan ka ba mu ansa mu jiya aka yi haka ya zamo haka wani dattijo ya maka addu'a baka mantuwa annabi wa abu huraira addu'a ka ce kuma abu huraira dole ya mance sai ka mana bayani mu ci gaba yan uwa wa qala li aidan sai ya ce min kai wata rana ma qad hasala li misla hadha ma hadis salihin wani lokaci wani abu irin wannan ya taba faruwa tare da ni da wasu ɗaya daga cikin mutum salihi ja'a min madinati sakkwato wannan mutumin ya zo daga garin sakkwato fi su da'in kana yan tabuni wa yuhiquni saboda wani ciwon kai da nake fama da shi yake damuna yake gajiyar da ni ila haddi la yumkin wasfuhu kai ba zan ma iya sifanta maka nauyin ciwon kan nan ba wa inda ma ja'a hadha salih lokacin da wannan mutum salihi ya zo ba asani ilaihi alwalidu sai mahaifina ya aike ni wajen wannan mutumin ne ya dukuli saboda ya min addu'a fa munzu anda ali hadha shaykh tun daga wannan tsohon ran da ya min addu'a yace lam yahdus an ahsastu lam yahdus an ahsastu bi hada sudai ban ƙara jin wannan ciwon kan ba ila yau mina haza har zuwa yau da nake muku magana mun zo aksara min 20 aman tsawon shekara 20 to dan Allah jama'a ku ƙara haɗewa wani mutum ya zo daga Sokoto bawan Allah ne ba ma mai inkari ba ma Yosho Muhammadu Nasiru Kabara inkari ya yi maka addu'a saboda ciwon kai ka warke annabi ne zai kasa yi wa Abu Huraira addu'an ya ya samu hadda ba zai mance ba ka ce kuma ƙarya ne wannan ya kama ku haɗe min abu biyu mu ci gaba da karatu yace wasu altuhu anil walidi na tambaye shi akan mahaifinsa sai ya ce faƙala li sai ya ce min laqad shahadtu min barakatil walidi shi mai tambaya ne ya tambaye Abdul Jabbar na tambaye shi game da mahaifinsa sai ya ce faƙala li sai Abdul Jabbar ya ce laqad shahadtu min barakatil walidi min hadal qabili ma ya'uzzu wasfuhu ma ya'uzzu wasfu ya'uzzu wasfuhu yace kai ni fa na ga abubuwan mamaki daga mahaifina na masu mahaifina waɗanda abubuwa ne ba zai yi in iya sufanta maka su ba yace faqad kuntu adrusu inda wata rana ina karatu a wajensa wa idza ataitu ala mas'alatin idan nazo kan wata mas'ala istasabat alayya in mas'alan nan ta yi min nauyi na kasa ganewa ya tabassamu kawai sai malam sai yayi dariya wa yaqulu sai ya ce min hawwin alayka kai kwantar da hankalinka wala taqlaq karka shiga cikin damuwa satafahamuha insha Allah satafahamuha zaka fahimci wannan matsalan bai ce insha Allah ba ni ni ne nace insha Allah satafahamuha zaka fahimce ta yace to kaga anan yan uwa ku lura in yazo wajen malam matsala ta takure mai bai da fahimta ya kasa ganewa abubuwa sun mai yawa me malam yake ce mai karka damu ka kwantar da hankalinka satafahamuha zaka fahimci wannan sai Abdul Jabbar ga jawabin da yi sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah la adri min aina ya atinil fam ban san ma ta ina fahimta yake zuwa mun ba hatta ta kunu tilkal mas'ala ashala ma ta kunu indi min kulli shay'in sai ya zama da wannan mas'alan ta ku kowace mas'ala sauki a guri na to yan uwa ku lura anan malam ya mai addu'a yace kawai je ka zaka fahimta ba fa koya mai yayi ba ba koya mai yayi ba malam ban gane kaza ba bai koya mai ba sai ya ce je kaza ka fahimta daga ce mai je kaza ka fahimta kawai ya zamana ya fahimta ta yanda al'amarin ma kawai sai ya ji ilimi ya zo ya riske shi ba tare da ma yayi wani tunani ba kawai zai ji ilimin ya zo ya same shi amma manzon Allah ya kasa yi wa Abu Huraira addu'a Abu Huraira ya daina yin mantuwa ku haɗe min wannan abin za su haɗu sannan kuma a nan ku haɗe min faɗinsa da cewa malam ya yi mai addu'a ya fahimta ya ce je kaza ka fahimta ba tare da ya koya mai ba to ku koma shafi na bakwai ku koma shafi na bakwai shafi na tara abuwan a littafinsa ga abin da ya kawo ya ce fi tasiri funudin ilmi fal ilmu la ya hasulu illa bi ta'allum ba a samun ilimi sai an koyi ilimi a nan kuma gashi shafi shafin nan na na na na na, na sha takwas yana cewa kuma malam ya ce je ka zaka fahimta ba tare da ya koya min ba ku haɗe min abubuwan nan guda biyu can ya ce ba zai yi a samu ilimi ba sai an koya nan kuma ya zo ya ce ba a koyar da shi ba an ce mai je ka zaka fahimta ya gane ƙarya ta ko ko bata zo ba to in zaka fara rubuta hadisai na ga hadisan da muke so mu ga ka ga maganganun ƙarya shi yake kato bai kashi akan toilet banzan bazara yanda kake ba komai ba kai ya zama da kai ba kai karya ba a sabon annabi su yi karya kai awa kai awa da ka dole sai ka fito ka yi mana wannan bayanin kuma ta yaya za a yi idan dai annabi zai cewa abu huraira na maka addu'a je ka ba za ka ƙara mantuwa ba kai inkarinsa to ai abin da ya kamata a fara inkari shehu muhammadu nasiru kabara da ya ce je ka za ka fahimta ba tare da ya koya maka ba kuma ka fahimta ba kai inkarin wannan ba sai na annabi ne kake inkari da ka yaransa masu bin sa su san wa suke bi su san wa suke bi su san wa suke bi su ji tsoron Allah su san wa suke bi wannan mutumin ki dahumi ne ba zai kai ku game abin nan ba wallahi zai halakar da ku kuma wallahi Allah ba zai yi nadaman sa ku a wuta ban kuka mutu a haka na rantsi da Allah ba ruwan Allah kuma yanda yake faɗa cewa an kafirta shi don wanda zai kafirta sabon annabi kafiri ne kai inan man kana ko sunan shi Abdul Jabbar Kabara kafiri ne in ya kafirta sabon annabi muna faɗa in ka jawo shi ka mutu ka mutu wannan shine magana kawai yawwa da haka muna neman jawabi lokacin ranar juma'a an zo za a yi mana jawabi a haɗe mana da waɗannan maganganu a haɗe mana da waɗannan maganganu sannan ma a shafi na sha tara gashi ƙarshen magana na yake cewa wa amsalu hadihi tu'addu bil asharati irin misalan karaman nan nawa na cewa in gane abu ba tare da an koyar da ni ba in fahimci abu in zamanto ina da karamu da yawa a shafi na shatara wai yana magana a kansa ne ba ya ce tu'addu bil asharati za a iya kirga su ɗaruruwa ne la yusiha illa Allah Allah ba wanda ya ise kididdige yawan karamuna da yawan fahimta na sai Allah ku ji ba ku ji dan Allah yace wala yumkinul bawabu biha yace kai ba zan iya bayyana maka yawan karamuna ba yace hifazan alal wada'i saboda in kiyaye ajiyar da Allah ya bani domin me fa inna sudural ahrari kuburul asrari kiraza na 'ya'yan mutane ai kaburbura ne na asiran Allah wa ma ahsana qawli man qala me ka- mafi ai ba abun mafi kyau fiye da faɗin wanda yace قد كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر يجي كاي أبوا وند سك كسنشي فسن كسنشي وند بزن إيا أنبتا مكا ونن أبو مبا كاي دي كذا جعل خيري أكينا كوي ولا تسأل عن الخبر كركني ملا بارين يا أكينا ساموانا درجوجي shi ku ji jama'a duk karamominsa da ya faɗa kawai ka yi zaton alheri kar ka tambayi ya aka yi abdul jabbar ya zamo shehin malami mai kaifin basira wanda baya ko ba a koyar da shi sai dai ya gane malam wane ya zo daga sakkwata ya mai addu'a ya warke malam wane ya zo ya mai addu'a ya gane ya ce duk wannan karamuna ne wala tas'al anil khabari kar ka tambaye ni labarin ya aka yi na zamanto haka yace saboda me yace fa zunna khairan kawai ka zaci alheri to mu ma kar ka tuhumci annabi da sahabbansa ya aka yi annabi yayi wa Abu Hurairah addu'a ya zama haka wala tas'al anil khabari kar ka nemi labari kawai zunna khairan ka zaci alheri ka zaci alheri jama'a wannan abin da ya fita ba to abubuwa da yawa wannan kaɗan ne daga cikin littafinsa muka haɗu ku haɗe mun wannan matsalar da maganganun da ya a cikin littafinsa da kuma maganganun abu burera dan girman Allah muna jiran ka dan banza in ka isa fito ka bada ansa mu dai an san Abu Huraira yanzu gashi mun baka kuma a takaice kuma mun tona rijiyoyi in ka fado sai ka karya wuya na rantsi da Allah in ka fado wuyar ka sai ya balle gabas wallahi in ka fado sai ka karya wuya ka je ka dauko duk sharhin da zaka dauko ka dauko duk maganganun da zaka dauko mun san ta amma ba za mu ce maka komai ba sai ka tofa amma kar ka mance in ka go muna jiran ka yanda kace ka ba mu sati daya mu ma mun baka sati ɗaya sai ka fito ka ba da wannan amsa sai ka fito ka ba da wannan amsa sati ɗaya muna jiran ka ran juma'a ran da zaka zo ka yi karatu daga jama'a kun ga ya zo bai buɗe muku wannan mu- abu biyu ne zai iya faruwa abu biyu ne na rantse muku da Allah zai iya zuwa idan ya zo sai ku ji yayi shiru kun ga na ce musu su yi magana kun ji sun yi magana za ka yi sun ce a to amma ku kun san duniya gashi tana kallon ma an san mun yi magana kuma na rantse muku da ubangijin da ya halicci sama ba ginshiƙai da muke ganin su da ubangijin da ya halicce ni ya halicce ku ya halicci ƙasa na rantse da Allah na rantse da Allah a yau yau wannan maganar ta sai ta same shi sai ya saurara sai ya ji mina wali ila akhiri amma dan ya nuna wa yaransa shi abin nan shi irin bai damu ba in ya zo suka ji ya ce musu kun ji sun yi magana ba wanda ya yi magana wai ya nuna musu ishara na cewa bai ji abin da muka yi ba kuma ya ji to kuma yana faɗan wannan to ku tabbatar duniya ta gane ƙaryanka ka zaman toki dahuni ka ga ba yanda za ka yi da maganganunmu ne ka kasa taunawa in kuma ka isa muna faɗa ka fito ka tattauna su ka fito ka tattauna su ka fito ka tattauna su kai muke jira eh muna jiran ka sai ka fito ka tattauna da haka yan uwa wannan shine takaitaccen jawabi sakon mu muna jiran saran juma'a in kuna jin ya ce kun ji na ce kaza kaza to la ƙarya yake kuma haka zai yi ku lissafa wannan a cikin karamuna za ku gani in kuma kuka ji yayi shiru to ya ji kwalwa ne bayan da ya isa yi da abin eh bayan da ya isa yi da abin da haka Allah ya mana magani Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu da son zuciya Allah ya bar mu da annabi da sahabban annabi da bayansa na gari albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam tunda dai gashi shi a cikin wannan farko mun danna muku ya fito ya ce in dai haka ne musulunci addini ya ruguje wannan ba musulunci bane ma'ana kaga ya bar musulunci kenan shi bai yadda da musuluncin manzon Allah ba to da haka ka faɗa kace kai baka yadda da musulunci ba ya da ka hutar da mu da haka ka faɗa ka ce kai baka yadda da musulunci ba da ka hutar da mu eh don haka Allah ya taimake mu Allah ya mana guduma albarka annabi Allah ya raba mu da son zuciya Allah ya shirye shi in mai shiryuwa ne ya shirye na gabansa su gane batar da su yake yi in za su iya in kuma ba zai yi ba Allah ya mana maganin sa albarka annabi wa sallallahu wa sallama baraka wa anima ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan tu'arrifuna biha iya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin